أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد
الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من القصائص والكرامات wannan babi ne na hudu a rabo na farko shi ma a zarahullahu cikin abin da Allah ya bayyana ga wannan annabi namu ta'ala ala yadaihi nan gaba gare shi min al-mu'jizati na mu'jizozi abin da ake nufi da mu'jiza umurul khariqatin lil adati duk wani al'amari ne ke da al'ada sai a ce da hi mu'jiza a shahidatu bi sidqi da'awar risalati ne gaskata da'awar wanda aka aiko shi da manzanci wa sharrafahu bihi da yadda Allah ya sharrafa ya ɗaukaka wannan annabi namu min al-kasayisi na kususiya in ka ji kususiya abin da aka ce ba annabi da shi kuma bayan waninsa wani karama da karamomi kususiya da mu'jiza abu ne da aka ce ba annabi amma karama ga waliyan Allah eh su ma annabi akwai karamomin waliyan Allah su ma suna shiga cikin karamomin su waliyan suna samun karamomi amma mu'jiza ga annabawa saboda annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mursalai wanda Allah ya aiko su suna bayyana mu'jiza dan ɗari uku ne da sha uku wannan mu'jiza kuma da mursalan suke samu daga Allah yake ba su su ma mu'jizan ba daga gare su bane ana samun mu'jiza ne daga wannan annabi namu duk wani annabi da kaga ya bayyana mu'jiza to ya samu mu'jizan ne alfarman annabi Muhammadu kuma duk annabin da kaga Allah ya karfafe shi da mu'jiza to an karfafe shi ne saboda darajar annabi Muhammadu amma haƙiƙanin mu'jizar ta annabi ce su kuma annabawan suna samu ne alfarman annabi saboda shi annabi sunansa Muhammadu malamai sun yi magana akan wannan suna na annabi wanda ake kira Muhammadu saboda suna ne yana da manjaye guda ɗaya sai har saɓe sai manjaye sai dal to kaga ya zama muhammadu to amma wannan shaddan na kan manjaye to yi ma wani manjayen ne aka nazar shi yasa an za a fidda shaddan daga idigami a yi fakkinsa sai a ce muhammadu muhammadu to an yi fakkinsa daga idigamin da yake ciki to wannan mi'ara a larabci idan ana kiransa cewa ake mimun to kaga a sunan an samu mimun ɗaya mimun biyu mimun uku da ha'un guda ɗaya da dalun guda ɗaya to sunan sun ƙare wannan mimun kuma a larabci himin jaye a doka da ƙa'ida na dangane da ƙirgen larabci mun jaye arba'in ne ya kuma goma ko mun jaye arba'in to idan ka haɗa mimun zai baka casa'in wannan munjayen arba'in wannan arba'in ya na tsakanin goma to ya zama casa'in wancan mimin yi ma yadda wannan ya bayar haka zai bayar yi ma casa'in ɗin ne dai wancan mimin na uku shi ma wanda wayannan suka bayar yi ma ka zai bayar casa'in casa'in sau uku malamai sun ce ɗari biyu da saba'in haka yake ko to sannan kuma shi dalun da ka faɗa dalun malamai sun faɗa nan ara ɗan talatin ne alu ɗaya dal hudu idan kada zai kama dalun to kaga ka ɗau talatin ka gama da ɗari biyu da saba'in zai zama ɗari uku ga ɗaya ga hudu kaga ɗari uku da biyar shi kuma hawun da ka faɗa wannan alibin alu bakin da alhanzan nan ɗauka yake a jefar da su a gefe shi haka bai takwas ne so takwas ka gama shi da biyar zai kama sha uku ga ɗari uku ɗari uku da sha uku wannan alhanzan da ɗan alubakin da aka jefar gefe wannan ɗari uku da sha uku an same su ne daga annabi to kaga annabawan Allah da Allah ya ko ɗari uku da sha uku to duk mu'ujizan sun same shi ne daga wannan annabi namu amma wannan alubakin da wannan alhamdan da aka jefar gefe na ƙarin hudu to wannan anan ne duk walin Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to waliye a nan suka samu karamomin su karamar daga annabi ne mu'jizar da annabawan suka samu daga annabi ne to wannan shine dalilin da ake cewa annabi ya ce duk wata aya wanda aka ba wani annabi wanda da wannan ayan zai yi da'awa mutane su zo su ne ga wuya ya ce Allah ya bani irin ta amma da abin da muke faɗa daga yi ne ma suka samu ina fata kun fahimta wannan ita ce ma'anan karama malamai suna yi gaci kamar yadda muka nuna inda malaman sun samu karama
Allah fasalul awwal muqaddimatul bab qala al-qari abul farali حزب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم
قال القاري القاري yake gaya mana awal faral uban malam falalu shine mawallafin wannan littafi ya ji hazul muta'amil ya isa ga duk mutum mai lura alkafiya cikakken lura an yi haƙiƙo mutum ya tabbatar an na kitabu na haza kun ga wannan littafin da yake gabanmu shine ashafa al-musamma wanda aka raɗa mata suna da ashafa to alƙali yake duk Allah duk annabi wannan littafin namu lam najma'ahu mu gobe mu wallafa wannan littafi limunkarin ga munkiri nabuwati nabina duk mutumin da yake yake musanta annabtan annabinmu alƙali yake mu ba mu littafin dan shi ba wannan littafi na masoya annabi ne idan da wata aƙida zuciyanka na kin yi wa annabi salati ko kar a rike karbi ko kana faɗin maganar da bai dace ba kana haɗa annabi da wani yana kaman mutum ne kaman kowa kana irin wannan alƙali yace ban da kai wannan littafin an raba shi ne ga masu rabo ba a raba shi ga mara rabo ba mara rabo ba yadda za a yi ya dace da raban alkhairin da yake cikin wannan littafi namu duk mutumin da gaji a zuciyanka inda an kama sunan ashafa har Allah ya nide ka kake jin daɗi a ranka to ina tabbatar ma gun Allah kana da rabo wanda ba su da rabo har sun killace littafin suna littafin yan dariƙa ne littafin yan kaza ne mu ba ma ciki to ba kwa cikin mu ma mun buzo ba kwa cikin kuma Allah ya sa in ba kwa cikin ma ku ce ba ruwan ku in ba ruwan ku nan mu tafi mana kyau sai in ruwa ya je ya kai ku tunda ba ruwan ku ina fata kun fahimta to wannan littafi na gurguzu ne na matasa ne masu shauki masu bege masu ƙauna masu so da gaske da gaba ka har zuci wanda gaba ɗaya sun yi fina'u sun yi jazaba sun yi suluki a cikin wannan halara da wannan kogi na ƙaunar littafin na yaku yaku ne kuma na yamu yamu ne eh duk wanda baya cikin wannan harara baya ji alƙali ce ba mu dan su ba ka daina karatun ayyaba sai ka ce wani ya zo a ba kowa zai zo wanda kaga ya zo ba a neman mutum a karatun littafin nan wanda Allah yake so ya kawo shi kuɗi wanda kuma ana karatun ya ce zai tafi karka rike shi in kai wasa sai tafi da kai tun da Allah ne zai kore ya tafi ana yi ya kasa zama ya tafi da shi to in zai tafi ya tafi yi kadai ka daina gaya masa ka ce ka zauna sai ya tafi da kai kullum Allah ne yake kirawo bayansa da ya yarda su zauna su ji wannan littafi mai alfarma mai albarka idan ana karanta littafin nan ka zo da ruwa ka ajiye shi a gefe haka yi karatu aka gama in ka ɗauki ruwan ka ce duk jinyan da yake damun ka Allah na yi tawassali da wannan bayani na annabi da aka yi da wannan littafi ka sha kowane irin jinya ne Allah zai baka sauki irin wannan littafi Allah ya sa ana wannan karatu kana gurin kai da Allah akwai suru ai wanda Allah baya son sa da rama ma ba za a bari ya saurari wannan karatun ba a waye gari ya ce kullum ba jiran siyasa za a yi da kai ba ba firan duniya za a yi da kai ba a zauna ka ji me annabi ya ce yaya rayuwar manzon Allah yaya tadodin manzon Allah yaya ɗabi'un manzon Allah kuma za a nuna ma ga yadda za a yi san annabi ya ratsa ka ga yadda za a yi kullum ka ji kana taraki akan ƙaunin annabi Muhammad a cire ma wasu alaƙa a zuciyarka babu komai sai dai a raba ma san annabi dare da rana ka rayu akan haka to ai kaga ana wannan layi in dai mutuwa za ta zo ya doce shi yasa wasa suke cewa Allah ya sa mutuwa hutu ce in dai kana wannan layi mutuwa ta zo to hutun kenan ai imana Allah ya dora kan layin da jadawalin sa san annabi duk mutumin da ya mutu a lahira aka same da san annabi na kwayan zarra zai shiga aljanna to in ko kana wannan karatun da kai yau ayi gobe ayi jibi ayi Allah ya sa kwana ya kare abin nema ya samu idan Allah ya sa ka yi dogon kwana za ka rayu da ƙaunar annabi Muhammadu to ai mu yaba kyauta ta kuce hi alƙali wanda ya wallafa littafin ma Allah ya masa albarka kuma Allah ya saka masa da alkhairi almajiransa wanda ta sanadiyar zai wallafa littafin ko mun san shi ko ba mu san shi ba Allah ya saka ba ku kuma da Allah ya ba ku iko kuka zo nan gurin muka zauna muna yi kuna yi da wanda karatu ya kai masa ya ji daɗi ya kwanta kan gadonsa ya ji muna ta gaya masa sufofin annabi to shi ma yana cikin wannan addu'a kai na gida da kake kwanci a kan gadonka kana ciki wanda yana farfajiyar gidansa ya kurna karatun yana ji da matansa su zo su ji mai annabi yake cewa to shi ma yana ciki ku da kuka zo masallaci kuna ciki ni ma ina ciki sauran masoya ma suna ciki gaba ɗaya Allah ya tada mu a fadar tara ma fadan manzon Allah sama je
wala li da'in fi mu'jizatihi alƙali ce mu ba mu haɗa wannan littafi ba wala li da'in ko ga mai suka fi mu'jizati ya mu'jizar annabi ba ai littafin dan shi ba فنحتاج إلى نسب البراهين عليها وتحسين حوزتها
alƙali ce fanahataj ai muna kawo hujja sai dai zama muna kawo hujja shine ai hata na hataju ai na hana ma'ahu ya haisa dini ya hasu dini da mu motsa dini ila nasabar barahi ne duk inda zamu ce muku kaza shi alƙali ya ce dole zamu je mu nemi hujja imma a buhari imma a muslim ko abu dauda ko a nisa'i ko a tirmidhi ko a muwaɗai na imamu malik ko a yi cikin ma'azam ko kuma musnadu irin na Ahmad bin Hanbali yace sai mun kawo hujja duk abin da muka faɗa za mu kawo a hujja a gani annabi ya ce ayi ko yayi ko yayi umarni ayi ko ya hana ko yayi umarni ya hana ko ya ce a bari yace ba haka muke kawo ba za mu ce ga hujja nan bayan alƙali ya gaya ma kuma in ka je ka duba hujjoji ka gani to sai ku koma ka zanka da yace ba haka kullum muke kawo ba Allah ya saka alƙali da alkhairi wa tahsinu hauzatiya domin mu kyautata wanda ya rike littafin ya rike da muhimmanci duk magana da ya ji a kai to an ɗauko ne daga manyan hadisai to kai ma kana da hujja alƙali yace mu da haka muka yi wannan littafi namu hatta حتى لا يتوسل المدائن إليها idan muka yi hakan aka nema wa littafin majingini magana kaza a buhari muka rawaito magana kaza a musulun muka rawaito to duk wani mai suka la ya tawassalu almudayin ilahi mai suka wanda yake zai suka sai mun hana shi ba bage duk inda zai biyo alƙali ya ce mun kange kuma mun shinge ko mun kewaye ba yadda za a yi wani mai suka ya zo ya suka cikin wannan bayani domin magana ce an faɗa guri kaza aka gani a littafi kaza wane daga wane wane daga wane wane daga wane sai an dangana ga wannan annabi namu ya sa duk mutumin da Allah ya bashi wannan littafi ya gode wa Allah Allah ne ma daraja kuma Allah ne so ka da daraja domin an yi littafin ne akan hujja ونذكر شروط الموجب والتحدي وحده kuma wa bazan alƙali ce wa nadkuru muna ambata muku shurudul mu'jiza sharadi wanda yake na mu'jiza na wannan annabi na wa ta'dihi ne da bijirereniya wanda za su nema su masa bijirereniya wa da huyi kadai shi ma wannan mun zo da hi وفساد قول من أبدل نسخ الشرائع ورده
wa bazada kuma mun kawo guraren da muka bata qaulun man abdala fadan wanda zai bada nazbu shara'i ce an zance shar'o'i kamar yahudawa waraddahu bayan mun yi kuma sai mun musu rade mu ce a shari'o'in mu suna nan daram nasa shari'o'in ne aka nasance da shari'ar wannan annabi namu Mm.
بل ألبناه لأهل ملته
ya ce a'a bari magananka allabnahu mu wannan littafi mun wallafa yi ne li'ali millati ga ma'abota addinin wannan annabi namu an yi ne ga ma'abota addini musulmi alal ijabati lidinihi wa shari'atihi min ummati Allah ya ce dan su muka wallafa wannan littafi su wane ne الملبين لدعوته
masu amsawa ni da ga kiran wannan annabi namu wanda ba su da aiki in dai annabi ya magana su ce sun amsa kiran annabi shine mulabi ne ayyar mujibi ne ne li da'awati wannan lamiri ne na annabi muhammadu gaba kaɗan المصدقين لنبوته
wanda a kowane lokaci ba su da aiki sai gaskata manzancin manzan Allah duk lokacin da kaji sun ce la ilaha illallah za ka ji sun ce ba su gaskata manzancin manzan Allah to da su ake nufi mm.
ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم ba da banza ba shine wannan lanjayen liya kuna ba da banza ba domin ya kasance wallafa wannan littafi na haza taqidan ya zama karfafawa ne fi mahabbatihim lahu dan mutane su nuna tsananin soyayya ga wannan annabi namu wa man mati kuma qari li amalihim idan soyayyanka da mutum ya karu to kuma aikin da kake na ka zo kusa da shi ma karuwa zai yi yanayin soyayya yanayin aiki in dai so ya karu aiki karuwa zai yi duk abin da kake wa mutum in dai akwai so to sai ka buya ka ce to bari na ƙara aikin ma da zan yi amma idan ba so aiki baya zai yi aiki baya zai yi wannan kwatancen kuma sai ga wanda ya aure in dai kai aure ana son ka da soyayya to duk abin da kake so za a yi wata ran abin da baka faɗa ba ma dan ranka ya daɗi za a yi yi mana in an ga kana son wannan wata ran a share gida wata ran kuma a ga kana alwala sai dai ka ga sabon buta kar an ɗauke wancan tsohon na roba ka ce ni in yi mara ne ya ce a ai canja maka aka yi kai ne amarya to haka abin yake ka ce ikon Allah to so ne kuma idan ba a so din idan ka ɗauki sabon butan kaje sai a ɗauki a kawo tsohuwar a ce ai ba kai ka siya ba to kaga ba so ne in ka kawo sabon ma sai a canza to amma idan da annaban namu so ya kai so to kuma aikin ma kullum zai dinga karuwa ya zidado imanan ko a ma zai ja mana hima malamin Mm.
وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم to kaji idan san ya kai so idan san ma kana son annabi to amma idan ka zo sai ka ga san ya karu in ka zo garin nan ka koma kana salati sai a kara ma san annabi eh duk wannan danne danne wayan da kake duk zaka bari zaka je kana cewa kana koma garin ku duk komai zaka bari sai ku koma ka ce ai anan aiki aiki kenan sai aka ba ma hujja ka ce la ilaha illallah ka ce ai rayuwa ta ta dafa a banza ban sani ba kullum na bin yanan gizo shi gizon ma ko ba ban alkhairi bane inna awhanal buyuti labutul labaitul anqabuti Allah ya ce mafi raunin gida babu gida irin na gizo gizo to da ka kuma da kuka da mu sai ka daina wannan sai ko kuma ka ji ai mutane sun ci gaba eh ana ganin suna baya muna gaba wannan kuma abu ne daga Allah saboda ba abin da zaka ji ba sauraron rediyo ba sauraron jarido babu firan siyasa an ka ji hiru sai ka ji an ce Allah mun gode maka to mu je mm.
ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته
amma alƙali ya ce wani ya tuna muniyar manji shi alƙali yake sanar da mu ya ce ai ƙasa da na wa garar da na kenan da niyyar mu da abin nufin mu an musibita so muke mu tabbatarwa da mutane kuma mu ambata musu fi hada lababi a wannan babi abin da za ku ji umahatu mu'jizati manya manyan mu'jizozin manzon Allah manya-manya da asalin mu'ujizozi abinda za ka ji ɗaya in ka bi ɗaya ma to idan mutum yana shakka ma da ɗayan za a kafa masa hujja ya bari ya zo ya bi annabi ya ce to manya-manya uwayen mu'ujizozin mun kawo wanda ɗaya in ka ji ya isa kai imani da wannan annabi namu alƙali ya ce za mu zo da shi insha Allah sai ka ji kana godiya ga wannan annabi namu Allah ya saka da alkhairi Mm.
wa mashahira ayatihi da manya-manya wanda suka fi shahara na ayoyi wanda zai shirya da mu ga nuna darajar matsayin wannan annabi namu to alƙali ya ce za mu zo muku da shi wanne ne لتدل على عظيم قدره عند ربه
litadulla shine tilkal mu'jizat alwarihati kaga wannan mu'jizozi wanda suke mabayyana alƙali ya ce wallahi ba dan komai bane wala karamatul bayyinati da karamomi wanda suke mabayyana yace ala qadari ala azimi qadari anan ne za ku ga girman darajar annabi Muhammad ai girman darajarsa za ku gani ala azamati qadarihi ai ni qidari qurbihi da yadda yake da kusanci gurin zati alƙali yace kuma inda rabihi wai girman ba gun wani ba a gun ubangiji ana tankaho ne shugaba mai tankaho da Allah za ka ga girman matsayin darajarsa a gurin Allah ba matsayi a gun wani ba a mai matsayi gurin Allah shi ake cewa mai matsayi gi- gurin ilahu a gun Allah yake da matsayi shi kuma girman darajar a gun Allah ne ba gun mutane ba to anan ne za a gani yana da matsayi duk wani mai matsayi a gun Allah ba wanda ya kai annabi Muhammad idan Allah ya sa fa sai ka san masu matsayin in baka san su ba ma kuma sai a dunkule magaya ma to yi ne mai babban matsayi a gurin Allah idan kuma ka san wasu sai mu ce to duk wannan masu matsayin da ka gani ba su kai shi ba shine babba a fadan Allah ba sama da shi ko a mala'iku ko a yan ala na aljanu ko a mutane ko a kowa ko a komai a fadar Allah babu irin annabi Muhammad kuma yi Allah da ya ta ya halitta annabi ya halitta dan kansa shi annabi an halice shi ne Allah ya halice annabi dan kansa duk wanda kaga Allah ya halitta ya halice shi ne alfarman wannan annabi namu sauran halitta gaba ɗaya duk wanda kaga an samar da shi to an same shi ne fa a dalilin annabi da annabawan da mala'ikun da mursalan da yan alan ulwi da yan alan sufuli duk wanda kaga an same shi an yi shi ne wallahi alfarman annabi Muhammad amma annabi shi ne kwaya halitta annabi ne kwaya sauran kowa dusa ne duk wanda kaga ya fito a jikin annabi ya fito duk wanda kaga an halice a jikin annabi ne yi ne kwaya tsaye kan tilo wanda aka shuka kowa ya fito a jikinsa to annabi ne eh duk mutumin da ka gani ya bayyana ko ma ya yake ko a ina yake ko a ina ka same a jikin annabi ya fito lokacin da Allah ya kalli ran annabi kallo na kasaita ni yayi masa sai gume ke to annabi ta ko ina a wannan gumin nasa aka dauka aka halicci mala'iku a gumin za aka halicci annabawa a gumin za aka halicci mursalai a gumin za aka halicci mutane da aljanu da kwari da kifaye da tsaunuka da duwar watsi da sama da ƙasa da rana da wata da falakai da burjai da taurari dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da aljanna da wuta da baraki da kuma al'arhi da kursiyu da lauyin mahuzi da alƙalamin alƙadari da allan lauyin mahuzi duk daga annabi ne. kowa daga hi ne to hi ne kwaya kowa daga nan ya fito saboda haka hi ne mai babban matsayi a gurin zafi Mm.
واتينا منها بالمحقق والصحيح الاسناد watena atena nan ji ina ne alƙali ya ce mun zo muku min ha daga cikin abin da muka yi niyya za mu tabbatar muku dir mu haƙiƙi alƙali ya ce da tabbatarwa ka san mu haƙiƙi bi sabati hukuki fil qur'an alqadim duk abin da yazo alqur'ani shine haƙiƙa a sahihu wanda aka inganta da isnadin hadisi ingantacce to za mu zo muku da mu'ujizozin annabi kamar yadda a hadisi manya-manya aka tabbatar da haniniyan kututuran dilino kamar tasbihin da tsakuwa suka yi a hannunsa kamar abinci ya waita da abin sha to duk wannan hadisi ne ya kawo kuma za ku ji abin da qur'ani ya zo da yi kamar keshewan wata da ire-iren wa'annan to alƙali yace kowane za mu bihi daki daki ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma واكثره مما بلغ لقد او كاد afzaru mafi yawan hadisan da muka ɗauko ma mimma balagal kadai yawan su yayi ya kai matsayin kadai ilimi ne al kadai aw al amri ne ko umarni ne na sakankan cewa au kada ko ya kusanta ya kai kaiwa matuƙa mhm.
وأربنا إليها بعد ما وقع في مشاهير كتب الأئمة wa arafana ko mun raba ilaiha zuwa gari wannan mu'jizozi wanda suke matabbata wanda sun tabbata ga alqur'ani da hadisin annabi shi alƙali ce mun raba shi mun raba shi ba'aro ma waqa'a shayin abin da ya wuku fi mushahiri cikin abin da suke mafi bayyana kutubul ayyimmaci littafin manya-manyan shugabanni in an ce ayyimma shi alƙali ya faɗa haka to yana nufin buhari ne da muslim da nisa'i da abu dauda da ibn maja da tirmidhi wannan su ne ayyimma duk malamin ahlus sunna wal jama'a abin da ya gani a nan ya san a nan aka fasara qur'ani izu sittin sai dai wa'anda shazzi ne dama ba sa kan layi wanda kaga ba su yarda da wannan malama ba to shikenan dama suna da wata manufa akan addini amma mutum salihi mutumin kirki to an ce buhari ya ce muslim ya ce abu dauda ne sayi tirmidhi ibnu maja imamu maliku a muwadda to dole ne ka yadda da abin da ka gani a nan abin da yake na qur'anin a nan aka fasara shi amma wanda kaga ya ce a ni ban yadda da buharin ba ma ko muslim ko meye to wai ba wai buharin ne ban yadda ba shi dai yana da wata manufa a addini wanda in ya soki wa'annan din zai cimma wannan matsayin nasa to Allah ya fi shi shine alƙali tunda alƙali ya yadda da ayimma wannan shugabanni to mu ma kana ma kenan Mm.
وإذا تأمل المتأمل المنصب ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره to yace wai za yayin da ta amana yayi lura almuta amilu mai lura almunsifu kuma shi mai lura fa ba kowa ba sai mai adalci karajin an wasu bai ta asifi sai wanda ya fita ga wannan yuqanu ana ta an sabta idza adala haqqu min nafsi idan an baka gaskiya ka karba idan wani makiyinka ka samu gaskiya a gunsa ka karba to wannan shine mai adalci amma kai baka karban gaskiya sai a gun wanda ranka yake so wanda ranka baya so ko ya zo da gaskiya baka son gaskiya to nan ba adalci ba adalci idan an ce gaskiya ce a ko ina take al al ilmu ay razal mu'min aina ma wajadaha akalaha din da gaskiya ya zo a karba gaskiya idan kuma yin gaskiya ta biyo ta kanka ka fito ka ce baka da gaskiya to wannan shine adalci alƙali yace wannan sai mai lura kuma fa sai mai adalci wanda yana da son zuciya babu adalci to duk abin da ake faɗa shi yana da wata manufa a kai amma mai adalci wanda babu son zuciya to duk gaskiyar yake nema to tunda kana nema an fito da ita fili sai ka ɗauke ta ayi
ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره ma qaddamnahu alƙali yace abin da muka gabatar in ji shi alƙali yake ba mu labari min jamili asarihi daga kyawawa na halaye na abin alfahari da aka samu daga wannan annabi namu wa hamidi fiyarihi da yadda mutum zai yi godiya ga labarin annabi in ka ji annabi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kai sai ka ce san barka san barka kuma sai ka yi wa annabi addu'a ta alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi to za ka ga mutum ya faɗa haka mhm.
وبراءة علمه ورجاهة wa عقله ilmihi wa baradi ilmihi da kuma tserewan wato iliminsa ta hukuhu ala jami'il ulama'i yadda ya tsere ga dukkanin malamai in alƙalan fa ake nufi kenan Allah ne ya taimake shi eh duk wani malami a zamanin sa kai ba mu ga malami irin alƙali ba ko da an biye karatu ya fi su san annabi shi mutum aka ce ya fi ka san annabi kuma ai kaga tafiya ta kai an fice ko ma me ka rike mutum aka ce Allah ya bashi annabi ai da abin da ka samu ya fi ka ko kai ma kuma ka san haka wa raja da aqalihi da rinjayen hankali a ce Allah ya baka hankali wa hilmihi da sanyin hali to wannan kuma sai mai rabo kenan mm.
نعم وجملة كماله وجميل كتابه da alƙali ya faɗi wannan wa jumlati kamalihi da jumlar cika da Allah ya ba annabi mu ayi a magana ake akan annabin namu eh wa jami'i kisalihi da dukkanin ɗabi'u da Allah ya wa annabi a amalihi wa ahwalihi saniya da kuma halaye wanda suke madaukaka mm.
وشاهد حاله kaji wa shahida halihi da abin da kuma aka yi da halayen annabi na bayyanan ɗabi'o'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sawabi maqalihi gaji da kuma dacewa maqalihi a zancensa lam yamtar fi sihhati nubuwati babu wani wanda zai yi kokonto fi siyadi nubuwati ya ingancin annabtar annabi Muhammad
wa sidqi da da'awati kuma gaskiya cikin da'awa da annabi yake ga kowa da kowa aibi nasibati risalatihi bi tabaligi da'awatul haqi ila amatul kalbi da isar da dukkanin da'awa zuwa ga dukkanin halitta baki daya wa qad kafa hadha ghayra wahidin fi islamihi wal imanihi wa qad ka ba hada wannan dai abin da muka ambata muka dai kai ya yi ka ya kai dan uwa in dai ka zo ne dan ka zo ka ji sauraron bayanin wannan annabi namu ai ko wannan da ka ji ma ya isa gaira wahidin ba guda ɗaya bane mai manta amala ga wanda ake lura fi hali kaunihi dakila cikin halin kasancewansa da aka shigar wa kada ka ba haza yace wannan ya isu fi islamihi ga musulunci min jihadi in iyadihi ta bangaren jawuwa wal imani bihi gaban gaskiya ga wannan annabi namu farawaina فروينا عن الترمذي وابن قانئ وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال
alƙali yake farawaina mun rawaito ana tirmidhi an ce tirmidhi to ana nufin abu isa tirmidhi kenan shine wanda in littafinsa yana gidanka daidai ne da annabi yana gidanka kuna fira da shi kar ka yadda a duniya baka mallaki turmuzi ba eh duk kudin da kaje kai haya ka je ka fanshi turmuzi ka ajiye in dai yana gidanka kamar annabi na gidanka kuna fira kai da shi eh kar ya zamanto babu turmuzi a gidanka turmuzi littafi ne na annabi Muhammad wanda Abu Isa turmuzi duk da ma ba shi ne yazo daraja na daya ba Buhari ne daraja na daya Muslim shi ne daraja na biyu to turmuzin ya faɗi wannan kuma turmuzin ma ya ji daga Ibn Qani'u malam dan kaniwo malamai sun faɗi sunan sahabi zo abdul baqi ana kiran dan kaniwo din da abdul baqi bin kaniwo haka ake kiransa wa huwa ga wanda bai sani ba ana kiransa da kaniwo dan abdul baqi malamai sun faɗa bi ibnu nafi'u ko kuma dan nafi'u wannan babban malami ne wa gairihi ma da wa'annan wa'annan malama guda biyu minal mukridina na malaman da suke bi da hadisan annabi bi asani dihim da isnadansa an samu bayani daga Abdullahi dan Salam shine sahabin Annabi da yana nan akan yau- addinin Yahudanci kuma daga baya ya musulunta Abdullahi dan Salam lokacin da ya ji labari Annabi zai zo Madina zuwa yi fa tare Madina ya zauna saboda kullun yana duba a taura in ya duba a taura yanzu Annabi yana guri kaza haka a taura yake yanzu Annabi yana guri kaza yanzu Annabi yana guri kaza haka a taura yake Mm, annabi yana guri kaza lokacin da annabi yake guri kaza lokaci daidai kaza yana guri kaza daidai guri kaza yana guri kaza daidai ga nan yana zuwa ana ganin sa kuma Eh, daidai lokaci kaza annabi an mai da shi in lokaci kaza yayi to za a mai da shi daga guri kaza zuwa guri kaza lokaci kaza yana karkashin al'arhi lokaci kaza yana karkashin kurfi lokaci kaza yana falaki kaza lokaci kaza yana burji kaza lokaci kaza annabi yana martaba kaza yana martaba kaza a taura haka yake bi lokaci daidai lokaci kaza zai za a jefa shi a bayan gadon annabi adam a lokaci kaza kuma zai bar bayan annabi adam zai kuma ma- mahaifar annabi a- wa- wa- ummina hawwa bayan nan lokaci kaza kuma yana bayan annabi shitu yana bayan mukawwalatul bayra bayan kaza yana bayan annabi unishu yanzu annabi yana bayan annabi idris a taura haka yake bi lokaci kaza yayi yana bayan annabi nuhu lokaci kaza yana bayan annabi ibrahim lokaci kaza idan annabi yayi yana bayan annabi Isma'ila lokaci kaza yana bayan Adnana lokaci kaza yana bayan Abdul Manabi lokaci kaza yana bayan Sayyidina Abdullahi lokaci kaza yana duniya lokaci kaza zai kaura Madina da yaga lokacin ya kusa ce bari in je Madina tunda zuwan sa ya kusa in jira shi Eh, daga wata kaza da kwana kaza ranan kaza daidai awa kaza zai shigo Madina yana nan shi yasa Abdullahi dan Salam sai ya je Madina ya jira annabi yana jira yana gaya mutane yace saura wata kaza yace yanzu sati ya rage ana tambaya kuma annabi yana kan hanya yana zuwa yace saura awa kaza in dai awa kaza ya annabi za ku gaishe a Madina da lokacin ya kai ce ya aka ce ya shigo yace ai mun gaya muku yana biye da shi fa innahum la yakzibuna walakin az-zalimina ayatul lahi ya jahaduna sai dai su yi jaya da ayoyin Allah lokacin da annabi ya zo ya galle ya kalli annabi ya gani ya ce lalle wannan shi ne kur Eh, wannan dai shi ne annabin da ake faɗa to gahi nan zai faɗa tunda mun kusan zuwa kan gargarin maganar
قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أجده لأنظر إليه yayin da aka ce da ya Abdullahi dan salam lokacin bai musulunta ba da ake wannan yace yayin da ya ji labari lama kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina yayin da ya ji labari annabi ba ya yi birnin madina to yana da ladan salamu almajiransa suna kewaye da hina yahudawa ji ta huye ta bari mu je li anzura ilaihi mu je mu gani abinda mu gani a taura shi ne a ko ba shi bane wani ne aka ce mana shi ne bari mu je mu gani amma ba ganin ba na yarda bane na bari a je a gani ne. bari mu je mu gani an san shi din ne amma da yahudancin a lokacin bari mu je mu gani duk wata tarko ta bari mu je mu gani an kafa ta bari dai mu je mu gani to da niyyar haka ya aka yi فلما ارتبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ai yace balan ma yayin da eh in zaban da waje ahu da naje ne na duba fuskan annabi ya gani fuskar ya gani bai yi magana ba arab sai na gane cewa anna waje ahu yace wannan fuskar fa fuskar mai gaskiya ce kar ka faɗa abin da ka gani a ruwaya eh shadda zari'a kenan wannan fuskar daga gani yace fuskar nan ta mai gaskiya ce daga gani yace fuskar ta mai gaskiya ce amma duk da haka fa sai da ya zo ya zuye a gaban annabi ya ce ya rasulullahi ga wasu tambayoyi na abin amsa tukuna mun zo da su annabi ya ce ka tambaya mana sai da yawa annabi tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu Mm, ya kamata ku nemi littafi eh kar ku sake in kun je kuna ku ce tambayan da ibn salam yawa annabi dubu ɗaya da ɗari hudu muna neman sa ku nema almajirin makarantar nan ba masu ya zama bahi da makami eh wa idulahum masadatu min quwwatin wa min ribadi alkhairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to ku nemi wannan makamin ku rike shi sai da yawa annabi tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu annabi yana bahi amsa yana tambaya annabi yana bahi amsa da annabi ya ƙare bahi amsa kaf ne ne hankalin ku yake wani guri ne ina ranku da mutane kuna ku kallon littafi da kai aiki kuna da ka danga kawo da wasu mutane suna kalla ka ta da hankalinka kana gaban annabi kamar da hankalinka kan karatu so daga nan Allah shi ikon samana sai yayi wa annabi tambaya annabi ya amsa sai kira annabi ya ce ya rasulullahi yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai annabi zai masa tambaya ce yayi bala salama yace ya rasulullah ni sunana da ya faɗi sunansa din wancan yace ya rasulullah ni wancan ba suna ba na bane sunan na yahudancin na bage sunana ibn salam dan musulunci kaji ne aka sa masa abdullahi ibn salam abdullahi dan musulunci annabi aka sa masa wannan suna yace ya rasulullah kaga na musulunta amma yahudawa fa munafikai ne idan na bayyana ma musulunci na daga yanzu ya rasulullahi kar yahudawa su sa maka wani abu a zuciyarka abinda nake gani ya rasulullahi zan zo gurinka na ɓuya idan na ɓuya ba a gani na ka tambaya ka ce me matsayina a gurin yahudawa tambaye su ka ce me matsayina amma zan ɓuya ana shine yazo bayan mambarin annabi ya ɓuya annabi ya kira duk yahudawan madina guri ɗaya suka taru suka zo suka ce to abin da ya sa muka kira ku muna tambayan ku ne dangane da wani ya faɗi sunansa na yahudanci ne matsayin wani kuna dan maza baki nan guri mana ku dan mammaza inda guri guri kuma su tsallako duk wani kirari suka yi masa annabi ya ce to za mu tambaye ku idan ya musulunta za ku musulunta ya ce Allah ya kiyaye shi ya musulunta hasha lillahi Allah ya tsare shi ya musulunta ana ganin haka sai Abdullahi dan salamu sai ya fito a bayan mumbari kowa ya gani sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar yana faɗin haka suka ce wannan shege ne dan shege ne dan tsinan ne duk wani bala'i aka lakama masa sai ya kalla annabi ya ce kaga in ban gaya ma haka ba da farko hakan za su faɗa amma da ka tambaye su ka ji yanzu da na musulunta ya kaji a bakin su suka ce tsinanne ne dan duk wani bala'i suka masa ba dan kirki bane ba dan kaza bane yace to annabi abin da yasa na gaya ma haka in ban ka musu wannan jarraba ka tambaye su da farko me matsayina ba suka faɗi wannan din kada shakku ya hiwa maka akai to wannan yi ne sanadiyar musuluntansa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا به لقال شهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو, الهس أبو الحسين السيرفي وأبو الفرد بن خيرون عن أبي على البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو ذي الوهاب الثقفي ومحمد ابن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميع إلة الأعرابي عن زرارة بن عوف عن عبد الله بن سلام الحديث wannan hadisin an mana isnadin hadisin alƙali ya ce mana wanda ya mana wannan hadisi shahidi ne abu aliyu baban aliyu rahimahullah duk lokacin da malamai sun ce baban ali to ibnu sakara suke nufi eh ma da cin hadisi ne malamai sun ce akalla ya haddace hadisi dubu ɗari amma baban ali to sai ka rige waye ne baban ali shahidi baban ali sai ga ibnu sakara ne shi kuma jahadansa na abul husaini shi ma yace baban husaini ne mana hadisi a sai rafi mutumin birnin sai rafi wa abu da falalu da abun falalu baban falalu ibn kairuni dan kairuni shi kuma yace hiya mana hadisi ana abiya ala al-bagdadi shine abu ya ala a zamanin da sai an faɗi sunan garinka amma daga baya ne aka natsar da bagadaza da an faɗa abin alfahari ne yayi a ce wani ba abu ya ala na ina ce al-bagdadi mutumin birnin bagadad eh in ka faɗa haka kaman kai ne a Nigeria kai daga ina kake ka zo nema ne ce wallahi daga Abuja nake abin alfahari ne sai ka faɗi garin ku in ka ce abuja ne ko ba kuɗi kana da wata riga ko kuma a ce ya wayan nan yan ina ne wa yan ziyara ce ai kanawa ne ai mutanen kano ne to abin alfahari ne a ce kai dan kano ne ka ga Nijeriya aka ce kai ba Kano ne yi mutumin Abuja ma ya ce Kano ne ma ya fana abin alfahari ne shi kuma na Kano aka ce shi kuma na kauye zo wani gari aka ce kai na kake je ni Abuja nake lokacin da kuma bilan mu yake Lagos an tambaye ka daga yana ka ce from Lagos daga Lagos ne a Lagos daga yana kai ka ce Tinkan Island ina nan a Tinkan Island unguwar da baka yi saba kewayen masallacin nan ya kai biliyan daya eh eh in dai kana Tinkan Island kace a nan nake a Legas to dole ne a da a kalle ka yanzu kuma kace Abuja a ina sai kace a Sokoron kana faɗin haka sai a ce haka eh wannan unguwan sai ya su ya su daga gwamna sai minista sai waye sai waye sai waye eh fili wanda zai kai 50 by 50 miliyan 300 zaka biya maganar ginin sa kuma miliyan 500 ka sai ka kusanta da biliyan daya a Sokoron baka yi saba in kaga jiniya malam unguwar kullun jiniya kafin a hana jiniya ji wi wi wi wi to minista ne zai ga gidansa wi wi wi wi gwamna ne zai ga gidansa duk wanda ake nema an zo gudan suna gudan to kuma a zamanin da kafin irin wannan ya faru bagadaza ita ce birnin duniya eh duk lokacin da kace a bagadaza nake in dai ba lamarin ibada bane to a duniya an kai makura duk duniya ba birnin da ake ji a musulunci irin bagadaza babban birnin na bagada wanda ya gina birnin sunansa abu ja'far al-mansur shi ya gina birnin bagada ana gina birnin an kashe bala'in kuɗi musibar kuɗi aka kashe to a lokacin da aka yi bagada in dai a duniya ne kake yawo ba maganan ƙasa ba in dai duniya ka yawata ka je baka je bagada ba to a ƙauye kai yawo baka je maraya ba shi yasa to ake cewa al-bagadaza duniyar musulunci tutar tana bagadaza shi yasa ya tsokane wa arnawan ido kaga ai an fara rusa bagadaza bagadazan da aka rusa tarihi suka karanta ai a history na duniya ba taba kai wa birni ɗaya kuɗi irin bagadaza ba babu shi kuma musulmi birnin da suke ji da hi in ba ibada ba ibada makka da madina amma wannan cibiyar musulunci musulmi suna ji da hi an ce bagadaza ya ƙare idan kuna bukatan birnin bagadaza ku zo wata ran ku tambaye ni labari eh akan bagadaza sati za ni kullun ka zo makarantar ka ji bagadaza gobe ma ka zo ka ji bagadaza tun muna bagadaza za mu daina za mu ji ka ji muna bagadada eh kuma in mun gaji mu ce bagadada kuma mu ce bagagaza wata ran ka ji muna bagagaza wata ran ka ji muna bagadada wata ran mu ji muna baga- bagazaza duk sunan ne kowanne kuma muna da hujja a kansa ko ya zama bagazazan ko ya zama bagadazan ko ya zama baga- bagazada duk sai mun faɗe su ana karanta yi tun da zafi a wuni akan birnin bagadaza gobe mu wuni akan birnin bagadaza jibi mu wuni kan birnin bagadaza sai mun yi sati sai ka ce "Ai, a duniya da aka yi birni na bayo bane shine birnin da ya tara wali tubu bagadaza manyan malami wane shehu ne babu irinsa a duniya wane babu irinsa ya tara dubu a tajiri a ce wane hamshakin dan kasuwa ne a kama ɗaya a shayi ga dangote a kama wannan a kama wannan za ka samu dubu a bagada Eh, dubu duk abin da ka nema almajiri dubu mahaddaci dubu wali dubu malami dubu attajiri dubu wane ba sarkin yanka ne yana unguwa kaza kamar sarkin hadeja to irin wannan dubu ya garin ba maganan hakima yake ba kananan sarakunan da ba a sa su a lissafi a sarkin yanka in ya faɗa baya tayi dubu za ka samu eh wane ba alƙali ne a local government kaza a bagada za yake wane alƙali ne alƙali dubu ne a birnin dubu kowanne suna nan kuma idan ka zo birnin malam duk abin da ake bukata an hada shine birnin idan ka je ga tayin jirgin ruwa ga tayin mota eh an ja kogi na duzai lata ya yi ga tikiriti a turanci tikiriti ya yi ga birnin kana ciniki kana gama ga kayan ka ana loda a jirgin ruwa ana sa ana sawa ana loda kuna ciniki a birnin ga kayan ana loda a jirgin ruwa ana gama ba cewa zan kai a loda kullum jirgi zai ja ya tafi an ja tekun ya zo ta garin ya fice an zo ga tekunan za ka sai an gama kawo za ka ga ga gada mafarauta sun kawo ina mai sayan gada ina mai sayan barewa kuma an jima sai ka ga ga damo sai ka ga ga manyan kifi bariya sai ga wannan kuma ga bariya ga damo ga kifi sai a birnin bagadada kayan rani wanda rani ne ba a samun sa bagada ga na damana dan a lokacin duniyar wani gurin damana ne lokacin da kake rani wani gurin damana ne ta ruwa an jawo an kawo kunan kuna rani kayan damana za a gani ga mangoro dan ya sharaf a zamanin dari dan tutan damana ne nan kuma lokacin da babu ga wani kayan an kawo to duk abin da ake bukata kasuwan cibiyar musuluncin duniya bagada ne amma labari bai kai mu kai ba sai nan da tarihin ya kama shi dai wanda muka kama sunansa ya nuna na mai cewa shi mutumin bagadaza ne don a san matsayinsa shi yasa muka faɗi sunansa ya ce albagadadi shine wane mutumin birnin bagadaza to ya ji yake ba mu labari shi na birnin bagadazan ya ji daga wurin wannan malami mai suna an ali ibn sinji daga abi ali sinji a gunsa ya ji ana nasarta yi ne ga birnin sinjin an ibn mahabubin ya ji daga ɗan mahabubi ana turmuzi ya ji daga abu isa wanda dazu muka ba ku labari a kansa shi kuma turmuzi ya ji daga malaminsa muhammadu ɗan bashari malam muhammadu ɗan bashari abun sai ji shi kuma ta hadasa na abdul wahab saqafi abdul wahab ɗan kabilan saqafiyawa ya mana hadisi shi ma mahaddacin hadisi ne abdul wahab saqafi malamai suna yawan faɗan sa shi kuma ya ji daga muhammad ɗan jafaru duk lokacin da ka ji muhammad ɗan jafaru shine gundaru ya ji abun gundaru shi kuma ibn abi addi ya ji daga dan abi addi da yahaya dan sa'idu malamai suna kiransa mutumin birnin kadani daga baya kuma ya koma can birnin basra a nan ya je ci gaba da zama an auni ibn abi jamil ya ji daga aubi dan abi jamila al-arabi shi ma abin da yasa aka bada haka aka ce fa balarabe ne eh balarabe ne dan abin alfahari ne in kai magana ce yaya wanda ya zo da nan balarabe ne ko yanzu ma haka ne yayi an bude wani asibiti a jabin koya akwai yaya ta ta yi larabawa ne to kowa hankalinsa yana kan asibiti eh ai wannan asibitin ka ji ai duk laraba ne masu magani to za ka ga yanzu ana zuwa eh saboda ya fi a ce turawa in dai larabawa ne sabon alfahari ne ko garin ku yazo yaya ai balarabe ne balarabe ne iye iye to akwai daraja yace shi da ya bayani yazo kansa yace shi fa ba mutumin afirka bane in ma na farka ne al'arabi yace shi balarabe ne to ganin shi balarabe ne to mu girmama shi dan annabi ya ce mu so larabawa dan abu guda uku alqur'ani larabci ne annabin mu larabci ne aljanna da larabcin za a yi zance to shi ne da aka zo kansa aka ce al'arabi wani da muka jagonsa balarabe ne an zurara ya ji daga zurara bin abi aufa shi kuma ya ji an abdullahi bin salam ya ji daga abdullahi dan salam shine har izuwa ga ƙarshen hadisin Mhm.
wa ana birin sakattaini kuma an ji daga abirin saka taimi shi kuma ana nasa ta zuwa ga kabilan taimiyawa Mhm.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
yace a kai nabiya yace ai na je gurin wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to ya je gurin annabi sai mu ya labari ne ya faru
ومعي ابن لي فوريته
kaji a zamanin annabi akwai daɗi Mm, abin ba kamar yau bane da ɗansa yake yaro kai wanka yayi wanka wa ɗansa kwalle ya ce zo mu je mu ga annabi mu dawo eh sai kun ku bar abin da kuke ba zuwa ake ayi kallon bala ba eh yaro aka rike aka ce zo mu je mu ga annabi mu dawo amma yahudu ya bata tunanin ku sai ka dan rike danka ka ce mu je kallon bal mu je kallon sinima mu je wani aiki na alfaya dan me yasa ka rike danka mana ka zo da shi nan gurin ka zo masa ya annabi ka dauko danka ka ce wani zo mu je inda ake karatun ashafa tunda yanzu wancan zamanin ya wuce babu ganin sai a mafarki to yi kenan sai ka rike danka ka zo da mu da kai gaban annabi ka ce yaro zo mu je ka sha labarin annabi to yanzu dai ya rike ɗansa zai je gaban annabi ka ji wani daɗi eh in ya je ya ga annabi shi ya ga annabi ɗansa ya ga annabi amma alfahari ne to ko da ƙarshen zamani in ka ji malami mai tsoron Allah kar ka tafi kai kaɗai ka rike ɗanka ka tafi da shi in kamo to wata rana ɗan naka zai ma addu'a ta alkhairi idan ana ba da labarin wani malami sai ɗan ya ba da labarin ya ce ina yaro babana ya ce ya kai ni gurin ba dai malama na ba babana ya gaya min har ya shafi kaina kuma yaron yana da dan waye ce a Allah ya taimake ni Allah ya saka babana da alkhairi ai ya kai ne gun malam wane ni ma babana ya sa an shafa kaina to kaga ka taimaki danka amma ka rike han- dan danka ka je gurin hannun kallon yan bal kadan da ta ce ubana shi ya koya mu wallahi da babana muke zuwa sabon Allah tun ina yaro tun ina yaro da babana muke zuwa sabon Allah to kaga dai da sabon Allah ai ubansa ne sanadi ko to amma man dala ala alkhairi fa kafa ilihi to saboda haka shi yanzu ya rike Allah ya saka masa da alkhairi da ɗansa ya rike zai je ba don kowa za a je su ga annabi Muhammadu a lokacin ba sai kana mafarki ba kana kakale kakale a mafarki na ga wata duk wannan ya kau ba wannan bane kure shi ya rike zai je gahi nan a je ganin annabi ba maganan mafarki ba maganan a wani abu na gani ko wata na gani duk bai taso ba annabi zo mu je ya ce yaro mu je mu ga annabi Muhammadu to a lokacin da yake har ake yi فلما رأيته قلت هذا نبي الله
wala mara aitu bai taba ganin annabin ba amma da ya zo ya ga annabi ya ce wallahi wannan annabin Allah ne shi ba bu yayi ba ba bu yayi ai annabi da ka gani ai an san shi yi mana ai ba shakka babu kokonto ai annabi annabi ne annabi ne babu wani jayayya babu wani shakka babu cewa anya ko wani ne ya daga gani ka san shi ne wallahi ko a mafarki ka ga annaba ai annaba ka gani bare wanda ya je ido da ido ya gani in ba Allah ne bai so mutum da rahama ba amma duk wanda Allah ya so ya da rahama ya ga annaba ai an gama ai babu koyi abinda duk duniya ba mutum irin sa mutumin da zaman nan naku in kun zauna ko dai ya kai kana kirjin sa kana iya kirjin sa duk mutumin da ya zauna ko bai sai daga kai ya kalle shi ba saboda kurjin ai da ban yake in yana nesa fa kaman bayan garin nan yana zuwa fa kaman ni da kai haka za a gan shi ba tal yake kaman wata idan kuma ya zo kusa da kai sai ka gan shi tarwai kuma idan kuna zai kai da shi duk tsawonka ko ya taɓa hol in ka zo kana nan ɗansa sai Allah mai da kai wada daban yake sai dai in ka koma a mayar ma da tsawon amma a nan gurin ba tsawon ba ba tsawon ba ba tsawon kuma duk girman ka duk yadda Allah ya halice kan ya miƙa hannu ka miƙa hannu sai ga hannunka ɗan wada ɗan kucin hannunsa ne za a ga zarata kana kallon hannunsa za a ga babba hannun naka ɗan ƙarami ɗan kucira ka za a ga daga ka miƙa za a ga Allah ya kaskantar da hannunka dole sai dai hannun naka yi ne hannu da ka kalli hannun kuma da dantsan da zira'i ka gahi ya lullube yana miƙa ma za a ga hannunsa hannun namiji ne ko da maza suka gaisa za a ga shi ne namiji sai dai su su zama maza amma namiji guda ɗaya to annabi muhammadu wanda yana magana shi Allah ya ba baki daga jana cewa ne yana da baki Allah ba ka ba in ya fara magana daga nan fa zai ƙara sashi daga nan yana yi za a ga magana kamar wani abu ne yake hawa ya sauka yadda ake so haka ake da magana dan Allah ya bashi abin magana kuma ka ji sauti mai daɗi a duk duniya ba murya mai daɗi irin muryan annabi kuma Allah ya ba mutum magana magana a ce namiji ya samu magana sai annabi Muhammad sai dai sauran annabawa a dalilinsa ka ji kurjini na mutum ka ganye ka ga kaman kaman wani abu ka gani kana tsoro sai annabi Muhammad eh kuma ka kalli mutum ka gani na tsaye duk zaman da ya karbe shi sai manzo Allah in ya ga shi ba za ba za ka taba so ka sake ganin sa da wani zaman ba idan kuma haka ya zo ka tadda shi ka ce kai Allah ya sa gobe na zauna an tadda annabi a wannan zaman idan kuma ya tarabba iya wannan zaman to anan kuma ya hukin kuma kaga yana cin abinci ya irin wannan zaman haka kuma za ga ya karbe shi in yana tafiya kaga ana tafiya kaga an yi tafiyar dan mutum sai annabi yi tafiyar da takamar da ake wa tafiyan ba yi yake ba yi masa ake tafiyar sai yake ta al'ada amma kana ganin sa yana tafiya za ga jikin yana da sana la ilaha illa la ilaha illa haka za ga jikin yana tafiya na yi mai takama da Allah ku ce gaba saka ji ai da gani annabi baya boya sai dai Allah bai yi mutum da rabo ba
وروى مسلم وغيره أن رمادا لما وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
alƙali yana ba mu labari waruya musulun imamun musulun ya rawaito hadisi wa gairihi daga waninsa akwai rimadu malamai suna kiransa da ɗan sa'alabatu yana da ƙabilan izidi na can mutanen birnin yamaniya lama wa fada alai yayin da ya dauki jama'a ya nufa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu nabiyyi sallallahu sai tadda annabi ya dace ko ranar juma'a annabi yana kuɗi ba to sai tadda annabi ya aka yi
إن الحمد لله ya annabi ya faɗa kai ce innal hamdulillah نحمده ونستعينه yace na hamaduhu sai yace muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa من يهده الله فلا مضل له man yahdihi Allah duk wanda Allah ya shirya da hi fala murilla lahu babu wanda zai bar da hi ومن يضلل فلا هادي له yace wanda Allah ya batar kuma fala hadiya lahu babu wanda zai shirya da hi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu yace ya shaida Allah ilaha babu wani sarki abun bautawa da gaskiya illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bahi abokin tarayya وأن محمدا عبده ورسوله yace wa anna muhammadan kaga ne muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne qala lahu أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد بلغنا قاموس البحر qala lahu sai limadu din yace da annabi a id alayya kalimatuka haula'i wannan zantukan naka inda mai meta suna ji da annabi ya maimaita masa falaqad balaga da qamusul bari yace wallahi ka kai zulubin kogi in dai magana ce ta fasaha to ka kure yace malaman da suka san balaga na zamanin sa da masu fasaha yace a fasahar kai ka kure ka je ƙaryen fasaha babu wani mai fasaha sauran suna kogin masu fasaha sauran suna kogin yace kai kuma kana ƙarƙayin kogin saboda ka kure haka ya gaya wa annabi هاتي يدك أبايئك har yanzu ba wani sauran bayani ne kama hannun ka kurin da miƙa wuya mai ma mu baya daga jin wannan kalma Allah ya shirye da shi وقال جامع بن شداد to jami dan shaddadu shi ma ya gaya mana haka كان رجل منا يقال له طارق Akwai wani mutum daga mutanen wannan zamani sunansa ɗariƙun mai ketowa amma malamai suna kiransa da ɗan shahabi kuma baban abdullahi al-maharibi shine sunan nasa na yanka فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
fa aka bar yana labarta mana annahu ra'a annabi haƙiƙa ya ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam bi madina a birnin madina fa qala فقال هل معكم شيء تبيئونه
annabi da ya gan shi dama ka san ana kai kaya madina eh madina birni ne eh in kana da bukata sai ka kai kayan ka maraya to yi kenan annabi ya fito kasuwar madina yana yin sayar da wayannan fatake da suka saba zuwa yake kai kuna da wasu kaya ne wanda ba ku sayar ba ku sayar mu sai annabi ya tambaye su akan haka in akwai abin da suka zo da shi na fata wuce daga wannan karabka to annabi yana so zai siya agun ya suka ce qulna hadha al-ba'ir Allah sai suka ce gaskiya duk abin da muka kawo mu siyar ya rasulullahi mun siyar har albari amma abin da ya ragu ba mu siyar ba raƙumi ne guda ɗaya ga ta nan wannan raƙumin ne ba mu siyar da shi ba wannan raƙumin shi ne muke nema mu siyar da shi ba mu siyar ba na'am qala bikam sai annabi ya ce to nawa za ku siyar mun raƙumin nawa za ku siyar mun wannan raƙumi ya suka ce qulna bikaza wa kaza wa sakan min tamrin wallah suka ce ya rasulullahi in dai za ka siya mun siyar ma da kwanan sha sattin na dibino eh ka san a dibino kyakkyawa yanzu ba zai yi dubu ɗaya ba ko kwano ɗaya ba zai yi dubu ɗaya ba to in dai dubu ɗaya na dibino ka ga kwano sittin ba dubu sittin ba kuɗin da da yake da araha in kuma ya buce haka suka ce to za mu sai da ausaki kaza na kaza na dibino sai ka faɗi irin wannan kuɗin mhm.
فأخذ بقدامه وسار إلى المدينة Kuɗin da aka yi haka annabi ya nuna ya sa kuɗin annabi sai rike daga kamar raƙumin kuɗin ya kama zai kama tafiya alhali ko bai ba su kuɗi ba sai annabi ya kama zai tafi da shi to ya za a yi mhm.
فقلنا بينا من رجل لا ندري من هو sai suka dinga yawa da kai ya za a yi haka ya za mu siyar da kayan mu ga wanda ba mu sani ba kurin kuma bai ba mu kuɗi ba kurin ya ɗauka ya tafi yanzu ma ya haka suna wannan shawarwari kamar za su fasa saboda su suke tunani ya haka yin ومعنا زعينة فقالت أنا رامنة بثمن البعير tare da su ɗin dama akwai wani haudaji ka san ma- ma- abin nan karafka idan sun zo akwai haudaji da ake yi wani kamar ɗaki ne a sa mace eh to tare da su a irin raƙumansu da suke to akwai haudaji a haudajin akwai yarinya tana ciki yarinya da ta ɗan buɗe haka ta gani sai ta yi magana ta ce kai idan wannan mutumin bai kamo kuɗin ba ni ne zan biya ku irin wannan mutumin ya ja raƙumi ya tafi ana yi magana ba kwa ganin sa ku kalli yadda yake mana in dai har mutumin nan a yadda na gan shi da yadda na ga kurjini da alaman gaskiya in bai kawo ba ni zan biya ku ku daina yawara kurin ya tafi wannan ba mutumin wasa bane Allah ya saka mata da alkhairi Mm, Allah ya saka mata to kaji Allah ne dan hafta mata ta gani Mm.
رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم ba kwa gani fuskan sa da na gani kaman wata ne dare sha hudu ai wannan mutum a tare da yace ba yaudara ba yadda za a yi yaudare ku ai wannan gaskiya ce zalla tare da shi yadda na ga fuska kaman wata dare sha hudu a ba za ku ga abin da ba haka ba haka wannan yayin ya ta faɗa Mm.
فأصبحنا shikenan suka yadda da maganar da aka wayi gari Mm.
فجاء رجل بتمر sai wani mutum ya zo da fasu ba na muka waye gari da muka waye gari sai wani mutum ya zo mana da tamrin da dibino Mm.
فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم
shugaba faƙala wannan mutum ya ji daɗi ya ji daɗi faƙala ya ce ana rasulun rasul ya ce ni ma sun jan manzan Allah ne ni annabi ne ya aiko ni shi annabi Allah ne ya aiko ya ko to shi kuma annabi ne ya aiko ya ce ana rasulun rasulullahi ni ne manzan manzan Allah ni manzan manzan Allah ne Allah ya aiko annabi a ce annabi ya aiko ka ta aika ga shi kenan wannan daraja ta tafi dama mu aka aika amma tun da hakan bai faru ba bai yoyi ba to abin da annabi ya zo da hidin mu ɗauka mu ci gaba da karantarwa sai mu zama wakilansa Mm, shi wancan kuma ya yi gaba da darajar da ya samu ya ce annabi ne ya aiko ni ilaikum izuwa gare ku Mhm.
يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر Mhm.
ويقتالوا حتى تستوهوا annabi ya ce in gaya muku ya marko annabi ne umar gani ya ce ga dibina nan da aka kawo ka san da dibinan za a auna a ware kudin raƙumin da aka baje aka zuba dibinan a tamfala annabi ya ce kowa ya ɗauka ya ci wannan cin da za ka yi baya cikin lissafi tunda kuna da yawa kowa ya ɗiba ka san mutum ko da kayansa ya fi san na wani idan aka shi ma wanda za a auna a baya kudin raƙumin in ya ɗauka nasa zai ragu amma annabi sai musu yadda ransa yake so ku yaba kuna ci sai ka irin muguntan nan na iba in ka iba haka sai ka zuba da ka iba sai ka ce sai a ce a auna sai ka na iba to ka san a na ka ba daɗi a na wani ya fi daɗi shi ma annabi ya fi kowa sanin halin mutane ya ce ku iba ku yi ta ci kuma a auna a fidda kayan raƙumin naku a ciki kowa yadda yake so suka dinga iba suna ci sannan kuma suka fidda na rakuman tattalo kuma in kun zo awon a ba ku alafenin a hannunku ku auna irin yadda kuke so Eh, shi alafenin wannan kwana yana hannunka tunda kayanka za ka- za a biya ka auna da kanka ka ci kuma ka auna kuma ka cika to yi ne annabi ya gaya musu haka na'am نعم أتى تستوفوا ففعلنا suka ce da ta tsahu shine muka cika awon fa fa Allah duk da aka faɗa maka aikata aka yi ba aka ci aka yi abin da za a yi to kun gani mhm.
وفي خبر الجلندي ملك أمان labari ya zo daga labarin julandi sarki ne na ƙasan umman eh dole yana bukata sai ka karanci history umman ɗin ƙasa ne daga larabawa eh daga larabawan yake kadimatin yana kusa da syria a can ƙasan balka a nan umman yake duk wanda zai je larabawa ne zalla kaman umman kaman kuyet duk wannan ƙasar larabawa ne to kaji to shi ne shi wannan sarki ne na umman sunansa julandi to ya aka yi lamma balaga hu لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام yayin da labari ya kai ga wannan sarki na umman lama balagahu yayin da labari ya iso masa aka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah ya da'u yana kiransa ilal islami ya zo zuwa ga musulunci Mhm.
قال الجلندي sai wannan julan ya faɗa sarkin ya ce والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آكذ به sai sarkin na julan ya ce wallahi ya rantse da Allah ya ce annahu yanda sha'anin yake an ji shi wannan sarki na julan ya ce laqad dallani an shirye da ni ai ala hadha annabi dama kafin zuwa yau muna da labarin wannan annabi al'ummi wannan kuma zufa ce ta annabi la ya amara bi khairin ahadan shi wannan annabi baya umartan kowa ma da alkhairi illa kana awwalu akidin bi kafin kai in yace annabi yace kai kaza to ya riga kai ma ba in yace a bar kaza ya riga ka barin abin in annabi yace a bar abu to shi yake fara bari in yace ayi kuma shi yake fara yi to wannan shine shugabanci eh shugabanci kuma daga annabi za ku koya duk lokacin da kace da mutanen ka su yi kaza kai abu to nan gaba abin da ka faɗa zai yi tasiri a zuciyarsu idan kuma ka ce su bar kaza to ka bar abin nan gaba kuma abin zai yi tasiri amma kana zaune da mutanenka kai ka ce kar gai ata muruna nasu bil birri ne watan sauna an gusa kun wa anzin ta tununa da kitaba a bala ta giluna duk malamin da zai ce jama'a ku faɗa abin da ku yarda da abin da za mu faɗa kar ku yi aiki da aikin mu to aikin abin da ya faɗan ma kar ka yarda da shi duk malamin da ya ce ku dinga faɗa ku yarda da abin da muke gaya muku amma ku daina kula da aikin ma ba na Allah bane Eh, idan malami ka je da almajiranka jama'a a yi sadaka ba a kullum za ka je da mutane su yi sad- hadiya su yi sadaka ba ka fara sadaka so ma sai su wannan shi ne tsari kamar zaman nan namu a nan zan ce da ku ku yi sadaka sosai na ɗau kuɗi mai kyau na ce to jama'a ga wannan a rarraba mutane bayan kun ga na rarraba kuma in ce to jama'a kuna yin sadaka to ya fi daraja amma kullum ka ce da mutane a bada sadaka a bada sadaka kai baka bayarwa sai na za su yadda wannan shi ne matsala na biyu kuma ka ce da mutane a bar mummunan abu to kai da kake umarnin ka fara bari mutanen ka magoya baya su ma sai su bari sai su bari wannan shine shugabanci wannan muku ne tunani duk malamin da yake so ya daraja ya yi magana kuma maganar nasa mutane su saurara a duniya a ji magana ta yi tasiri to in za a bar abu ka bar abu in za ka yi abin kuma ka yi abin to wannan shine daraja ka da za ka zauna lafiya amma kai ka hana kai ka yi ka ce a yi kuma kai ka bari ya za a yi yanzu kamar banan nan da ake karatun wa'azin nan da gwamnati ya hana wa'azi yanzu sai na ga gida na zauna na ce mala audu da Allah karatun nan ku dan taba ni din saboda na ga larura ta yawa ina gida kaga yanzu ai ba daraja ko amma yanzu kai ne jan bakin da ka ganni ka fi karfin karfi da karfinka an ce a yi karatun to ni na fara fitowa to ya fi kyau amma kun kullum mutum ya ga ɗaki ya zauna ya ce ba komai aje a yi aje a yi kai ba ka yi kan tun mutane kuma abin lada ne ba ka yi ba zai jawo daraja ba ai. to wannan yi ya sa malami da da yawa darajarsa yake zubewa da yawa an katar da malami abin da yake faɗa ba yi yake yi ba lima ta ƙuluna ne ma la ta fa'aluna kaburan makatan inda layi an ta ƙulu ma la ta fa'aluna duk wanda zai faɗa abu ya aikata abun wannan yi ne layin annabin annabi in ya ce a bar abu sai ya riga kowa barin abin idan ya ce ai abu kuma ya riga kowa yi to kun ji da sufar annabin mu yake
ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له
annabi baya hana abar abu sai dai shine farkon wanda zai fara barin abun to kun ji وأنه يغلب فلا يبدر annahu ya galibu idan annabi yayi nazara fa la yabdir babu wani alfahari kamar ranar yakin badar ai kun gani ko da aka ji aka gwabza da kafara wanda babu irinsa a duniya a gwabza malam sai ga an kai ya kafiri saba'in an kama saba'in a hannu amma da aka zuwa madina aka dauna ba za ka taɓa cewa an je yaƙi ba kurin ana zaune ana maganan addini ba cewa yaƙin nan mun yi nasara ya ya jiya ya ya kafiran nan a babu ko ya yi nasara ba za ka gani ana wani alfahari dan an yi nasara ba haka zufar annabi yake to kai ma ka zama haka ko da wata nasara ka samu dan wa tilkal ayyamu na dawiluha bainan nas wata ran kai ne wata ran a wannan dai a lamarin duniya ne za a ba musulmin nasara za a ba kafir amma dai ƙaryan lamarin musulmin ne da nasara wal aqibatu lil muttaqina eh tilka dar al akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadin wal aqibatu lil muttaqin to saboda haka wannan ƙaryen da ya mumini shine da daraja to yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi nasara annabi baya nuna alfahari
فلا يرجر kuma dan an je yaƙi kamar yaƙin da aka yi na Uhudu aka yi sahabbai saba'in to ko an yi nasara a kansa annabi baya daki baya cewa an ce mu da yaƙi an yi ya wahala ma an ka gani ba damu ba kuma an ji dadin ma ba a damu ba ana nan gam a guri ɗaya ke tsaye to wannan shine halin annabi ويفي to بالأهد ka san abin da ya za ka wannan da mu ne na yau mana yi mana duk lokacin da kake cin riba ka daina nuna alfahari wannan da asara ya zo kar ka yi daki kai kai daki amma yanzu mutane yanzu ka duba in mutum yana samu din saboda ba adalci zai boye shiru ta hadisi ne matallahi ma baya yi kana zaune da mutum yana samun dubu ɗari dubu ɗari biyu amma a ga alamar ni'ima ma babu shi yana samu ba za a gane ba kullum sai kuka kukan tare za ku yi ɗaya shiru shiru ya koya ba ka taba ji yana wani magana ba dum in ka ce zan shiga gida ya ce to zan shiga gida ne ya shiru ya zo ran da kuma ka ji wani mummunan asara sai ya fito layi da wuri wallahi tallahi mota ta ce ta bada to da lokacin da kake samu ka faɗa ba a daji kai wa kanka ba tunda yau ma asara ta zo ka lissafa asaran a matsayin riba mana to ya za musulmi ta hadisi bi ni matallahi an Allah ya baka dubu goma ka daure dubu goma ko dubu ɗari ka samu dubu goma nan ka ware kai ma ka ba wasu kar ka boye ka je jama'a ku zo Allah ne ya min alkhairi an na samu wani nasibi ne ma wani ga dubu ɗaya wani ga dubu ɗaya to abin zai zama ba hau wani da ka gama wannan kuma sirri ne tsakani na da Allah amma dai ina gaya ma dai alhamdulillah Allah ya rufa min asiri ga wannan kai ma ka dan saba haka ake yi. eh nan kuma asara to ga ji wani abin ka zama da shi wani lokacin da muke samun riba mun faɗa yi mana ai kaga yanzu asaran ba sai ya mu ƙara tsoron Allah ba wani yi mana ai rayuwar dama haka take je wata ran ba ta rai ba za a yi ba yi mana kai mana addu'a dai Allah ya bayyana alkhairi shi kenan ka tsaya iyalin to wannan shine mahallin shayar cikin wannan hadisi
وينجز الموعود kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya alƙawari annabi zai zartar وأشهد أنه نبي sai a shahada na shaida annahu cewa yi nabiyin annabi ne na Allah وقال نفلويه في قوله تعالى
malamin nahu ne malam niftawai eh wani malami ne nahu manya-manyan malamai ne wa'annan a wannan ilimi na nahu hakika suna da rabo to shi ne ya shiga zai fassara mana faɗan Allah maɗaukakin sarki ƙaunuhu ta'ala يكاد زيتها يري ولو لم تمسسه نار هذا مثل ضرب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
malam niftawai babban malami ne da ya fassara wannan aya ya ce abinda Allah yake nufi da wannan aya ai ya ce ba wani abu ake nufi ba misali ne Allah ya buga ga wannan annabi namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا
ai ya kadu ya kusanta ya kudu yana cewa ta kadu ko kuma ya kusanta shi wannan manzuruhu ka ga ganin annabi ya dillu ala nabi in dai ka ga annabi da ganin annabi ka san annabi ne eh wa in lam yusib ba sai wai annabi ya karanta ma qur'ani ba in dai Allah ya zo bawa da shari'a to daga ganin annabi ka san shine annabin da Allah ya aiko sai dan Allah bai aiko ba ba- bai Allah bai zo ba ba da shari'a ba kamar yadda muka faɗa a baya to shi kenan alkhairin ma sai ya zama ya mutum sharri in ba haka wasu abuja da gaye suna zaune da annabin dare da rana ko ba wanda suke ki sai annabin ba wanda suke wazzagon ƙwarfi annabin a waye gari da kai da annabi ga gidanka ga gidan annabi ina kwana lafiya amma ka ki imani da hito ka gani ya kare yayi saboda haka Allah mun gode ma ku yi ta addu'a duk lokacin da ka ji Allah ya jefa ma san annabi a zuciyanka a gun Allah Allah ya ma baiwa eh babu wani abu da yake da dadi a duniya sai kaunar annabi duk abin da kake ka bari ka koma ka so annabi Muhammad shi ne riban duk inda ka bar gurin nan ka je wani guri sai firan duniya a ce wani guri an yi kaza an yi kaza firan mutum a bakin ka dare da rana baya jawo alkhairi yayi ba ja alkhairi kamar duk abin da gayyar ka koma ka so annabi Muhammadu ka'in da nayin in dai kana kaunan annabi zuwa lahira ya zo to Allah ya da an je lahira a sa'a kuma ana sa rai ko mutuwa za ta zama hutu to Allah kai mana gamkatar da kaunan wannan annabi namu Mm.
كما قال ابن رواحة kamar yadda Abdullahi dan Rawaha ya faɗa yana daga cikin mawaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر haka Hassan abin nan haka Abdullahi dan Rawaha ya faɗa law lam takun fi ayatin mubay ko da baka ga wata aya mabayyaniya a jikin annabi ba la kana manziru ai idan ka ga annabi yanzu ka fil kabar shi ganin ne zai baka labarin wannan wanda ka gani annabi ne ai eh ai da gani ba mu tambaya eh zai baka Allah ya saka masa da alkhairi shine Abdullahi dan Rawaha yana daga ma- mawaka na annabi wanda Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakara Allah kaseeran wa antasaru min ba'di ma zulimu to wayannan sune Abdullahi dan Rawa Allah ya saka musu da alkhairi
وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة kada ana yanzu dai ya yanzunta an na akuza anan ba rugo bane za mu shiga shine abin da malam yake ne fi zikirin nabuwati za mu ambaci annabtan wannan annabi namu wal wahyi da bayanin wahyi wa risalati da manzanci wa ba'dahu a bayansa kuma في معجزة القرآن za mu yi bayani akan mu'jizan alqur'ani وما فيه من برهان ودلالة